بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له سيكدنا دكيو أنت شكتني من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wata'ala da ya hada mu a yau Laraba wato sha abin nan ashirin da uku ga watan ramadan shekara na ashirin da biyu ko? ashirin da biyu ga watan ramadan shekara ta dubu biyu wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai wato ga sha ɗaya watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda a cikin wannan masallaci na ahlus sunnati wal jama'a tsohuwar kasuwa a wannan gari na gidigir inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai tsarki wato ajiya mun karanta aya ta 164 a cikin suratu baqara ko a cikin suratul baqara a yau za mu tashi a aya ta ɗari da sattin da biyar bismillah aka ramakalla
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب الله مدوكاكين سركي يتي وأن الله شديد العذاب
Allah madaukakin sarki yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi ajiya mun ji bayani na halittun Allah madaukakin sarki wanda hakan yake nuna mana iko da ƙarfi da cancantan abauta wa Allah shi kaɗai. Wannan aya ta yau sai Allah ke labarta mana halin wato wasu daga cikin mutane. Allah ce wa minan nas za ka samu a cikin mutane. Man yattakhidhu min dunillahi wato ya riki koma bayan Allah an dadan kishiyoyi wato ko ma'anar wannan gaba shine cewa wasu daga cikin 'yan adam za su ɗau wasu bayan Allah wasu halittun Allah wanda Allah ya zana mana ajiya wato su ba su matsayi irin na Allah su daidaita su da Allah maɗaukakin sarki wannan shi ma nau'i ne na shirka wasu kuma suwa Allah kishiya kenan na abinda za mu fahimta daidaita Allah da wani misalin shi abinda ɗan adam bai iya yi sai ka roƙa a wurin ɗan adam yama wanda Allah kaɗai zai iya yi kenan ka ba ɗan adam a nan sifa na cewa abinda Allah ke iya yi shi ma zai iya yi wato wannan yana daga cikin nau'i na yi wa Allah kishiya malamai suka ce duk duniya tun da aka yi ta ba a samu wanda suka kangare wa Allah ba a cikin halittun shi sai 'yan kaɗan ƙwarai ma 'yan kaɗan ne za ka ga mutum yana cewa wani zai iya halitta wani yana iya rayarwa yana iya kashewa a zamanin baya wato da wuya ka samu ɗan adam sai ɗan kaɗan wanda zai ga cewa ai wani yana iya kashewa wani yana iya rayawa annabi ibrahim alaihi salam ya haɗu da wani ɗan ta'addan bawan allah wanda ya ce mi na'am ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك Allah ya ce alam tara wai shin baka gani ba zuwa ga wani bawan Allah ɗaya daga cikin halittun Allah dan yana ga Allah ya bashi mulki sai ya zo yake jayayya da annabi Ibrahim akan me نعم
أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت sai yake cewa shi wannan sarkin yace ni ma ina rayarwa ina kashewa annabi ibrahim ya mushi bayani cewa ai Allah na rayarwa Allah shi ke kaza duka wannan ayyuka ne na Allah ya ce a wannan abu ne mai sauƙi ni ma ina rayarwa ina kashewa kuma sai ya aikata a gaban jama'a suka gani yayin ka tsaya ka ji dan Allah dan uwa ka ja mala yanda lamarin ya kasance sai ya kawo mutum guda biyu sai aka ba shi wuka takwaba babba ya samu wannan ya sare mushi wuya ya faɗi ya mutu kowa na kallo wannan bawan Allah tsautsayi ya faɗa kan shi an buga misali da shi ami a cewa ni ma ina rayarwa kawai ya kama ya kashe shi na biyu kin sai ya ce to kai kuma je kana na rayar da kai na kyale ka kaga hujja wanda ke rikitar da kokullon jahili jama'a suna kallo me ya hada zuciyar shubha eh yana iya rayawa yana iya kashewa wannan ya kashe shi wannan kuma ya bar shi da rayuwar shi in ya so mi zai yi zai iya kashe shi amma sai ce je ka na rayar da kai to kai mai yin wa'azi wani lokaci mai ma kalubale zai iya zuwa da irin wa'annan makamanciyar hujjar sai Allah yake nuna ma ya za ka ba shi amsa an shigo fagen gwagwarmaya yanzu a nan kowace ƙwaƙwalluwa jira take ta samu gamsuwa a nan kame-kame bai ya sai Allah ya ce mushi
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب na'am فبهت الذي كفر na'am وال- والله لا يهدي القوم الظالمين wato wannan halin da ya faru ba yadda za a yi amma jama'a bayani su gamsu gamsuwa cikakka annabi ibrahim sai ce to ka ce kana rayarwa ko ka rayar ka kashe ko sai ce to allah yana ɗauko rana daga gabas ya faɗar ya faɗar da ita zuwa ga yamma sai annabi ibrahim ya ce to kai kuma muna jiranka ka ɗauko ta daga yamma ta faɗa ta gabas ina hujja shi fabuhi tallabi kafar kai tsaye malam kowace irin hujja tashi sai ta rushe yanzu akwai wani shubha wani dalilin da za a kawo ma in ka ce za ka yi jayayya akan wannan shubha ba za a fahimce ka ba sai ka ce to mun ji kaka wannan to ga wannan ita ma kare mu gani sai ga mutum ya shiga mai rudani wannan wanda za ka kawo ita za ta sa a gane wancan wanda ya bashi bai ke da iko amma yanzu da annabi ibrahim ya ce mushi ai wannan da ka kyale Allah ne bai ka lokacin shi ba kuma ikon Allah ne ya kyale ka baka kashe shi ba za su gane ba za su gane ba amma kawo rana daga yamma to kenan yan uwa masu girma cikin halittun Allah ba wanda ya jayayya da Allah akan cewa Allah yana rayarwa yana kashewa shi ke sabkar da ruwa shi ke kaza sai 'yan kaɗan daga ciki shi yasa da'awar annabawa da ta zo ta ginu ne akan cewa ya za a bauta wa Allah duk inda ka ji an yi bayanan tauhidi na rububiyya tauhidin ayyukan Allah don wannan ya ƙarfafe ka ne zuwa ga tauhidul uluhiyya zuwa tauhidin bauta to wannan aya da muke karantawa tana bayani ne akan cewa wasu daga cikin halittu mutane sun ɗau wasu mutane ‘yan uwansu sun ƙaunace su irin ƙauna da ake wa Allah kaga kenan soyayya tana da geji a musulunci soyayyar da ake wa Allah ba duk duniya ba wani halittar da za a mashi yadda za ka so Allah daban da yadda za ka so annabi daban da yadda za ka so mahaifanka daban da yadda za ka so danginka ‘yan uwanka daban da yadda za ka so sauran musulmai idan za mu ba da misali don mu gane da kyau wato kana da mahaifi da mahaifiya kana da mata da ‘ya'ya ƙaunar da kake ma mahaifinka da mahaifiyarka daban yake da ƙaunar da kake ma matarka soyayyar da kake ma matarka daban yake da soyayyar da kake ma babanka da mamanka amma duka me ake kiran sunan shi da shi soyayya kaga kenan kowanne an bashi soyayya ta daidai matsayin shi matarka ko wasu amfano da kake samu tare da ita sai take da wani kalan soyayya na wannan gamuwarka da ita da amfano mahaifinka akwai wani alaƙar da ya gama ku akwai soyayyar da kake mushi daban da yanda kake son ɗanka Allah ce aba'ukum wa abana'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a yanzu idan aka ce ga babanka ga 'ya'yanka wanne ne ya kamata ka gabatar a cikin kauna da soyayya wani zai ce uwaye wani zai ce ƴaƴa wanda ya ce uwaye sai ce ai shi daga asalin shi daga gare su ne na kuma asali ne daga gare ni kenan in fara rike wancan sannan a rike wannan to Allah sai ba da amsa ya ce aba'ukum iyayenku wa abana'ukum da ƴaƴanku ba ku san ba wane ne ya fi kusa da amfaninka Allah ce ba ku sani ba da haka shi ya sa duk lokacin da Allah ya baka zurriya to haƙƙin dangin wato haƙƙin ‘ya'yanka ya yi girma a kan haƙƙin iyaye ina fatan mun gane in dai iyaye suna da inda arziki ke hutowa to ‘ya'yanka su ne gaba matarka ita ce gaba a wurin mai ciyarwa da kulawa sai ka sabke wannan haƙƙin sannan ka juyo zuwa gawa zuwa ga iyaye in kana tamakan mahaifinka mahaifinka shi ma diyar wata ce ya kawo ita ce uwarka shi wa yake kulawa uwarka yake kulawa da ita kai ma za ka kula da uwar diyanka ina fatan mun fahimci wannan to haka tsarin wato soyayya take kenan da haka wannan bayani yana nuna mana cewa mafi girman ƙauna da soyayya Allah ake wa martaba da matsayin da ka so Allah to duk duniyan nan babu wata halitta da za ta kai wannan wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ka ƙaunace shi ba ya kai ƙaunar Allah ba anan ne ake samun kaucewa hanya zaka ga mutane sun daumi san annabi hiye da san Allah shi kuma sai an so Allah hiye da annabi sannan a so annabi hiye da kowa martabar Allah daban da matsayin shi daban a cikin kauna da soyayya martaban manzon Allah daban cikin ƙauna da soyayya wannan abin shi ke kawo ka ga mutane sun zarce iyaka mutum ya ƙaunaci manzo Allah ne yadda yanda yake san Allah shine sai Allah ya kashe yake babu bayanin halin wasu daga cikin mutane akwai waɗanda suka rike wasu suna son su hiye da yadda suke san Allah sannan kuma sai Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani su mafi tsananin soyayya suke wa Allah kenan soyayya mafi tsanani mafi girma inda zaka narke wato zaka yi jazaba zaka yi duk abin da zaka yi a wurin ina ne cikin kaunar Allah madaukakin sarki sai Allah ce walau yaral ladina zalamu wato waɗannan wanda suka zalunci kawunansu suka suka yi shirka suka wa Allah kishiya ko suka ɗau wasu mutane ‘yan uwansu’ suka ba su kima da daraja irin ta Allah kana ganin cewa arzikinka in suwa ne suka yi suka yi fushi da kai arzikin na rushewa zai in suwa ne suka tsine ma tsinuwa za ka yi in kaza to wannan shi zai kawo ma matsala da bala'i a ciki wato Allah madaukakin sarki yace idh yarawna al'azaba su waɗannan wanda suka yi shirka wato idan suka ga azabar Allah maɗaukakin sarki a hilin ƙiyama annal quwwata lillahi jami'a za su tabbatar da cewa dukkanin ƙarhi da iko a wannan rana ga Allah take wa anna Allah shadidul azab lalle Allah mai tsananin azaba ce sai Allah ce aya ta gaban mu
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب na'am وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا na'am كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم نعم.
وما هم بخارجين من النار Allah yake cewa iz tabarra alladhina tubi'u sai Allah yake ba mu wani sako waɗannan wanda suka rike wasu mutane ko wasu aljannu ko wasu abubuwan da suka kama suka so su hiye da yadda ake son Allah ranar tashi alkiyama mi zai faru wa'innan mutanen da suka rike za su barranta daga gare su in aka je hilin kiyama Allah zai tsaida su akwai kisa aramma ta annabi Isa alaihi salam tsakanin shi da kristoci wanda Allah ya ba mu labari a suratul ma'ida idh qala Allah ya Isa ibn maryama إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك idh qala Allah ya Isa ibn maryama a anta qulta lin nas إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني na'am أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله na'am قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق mm.
إن قل إن كنت قلته فقد علمته na'am تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك mm.
إنك أنت العل إنك أنت علام الغيوب wato Allah madaukakin sarki ke ba mu labari wato ranar tashi alkiyama Allah zai kirawo annabin shi annabi Isa alaihi salam zai ce ya kai Isa a anta qulta linnas kai ne kace ma mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka kai kuma abin bauta ne kuma bayan Allah annabi Isa zai ce ban gaya musu haka ba zai ce tsarki su tabbata gare ka ya ubangiji ni ban sa su wannan aiki ba shine Allah ya ce mana id tabarra alladhina tubi'u ranar tashi alkiyama su waɗanda aka bi za su barranta da wanda suka bi su ka kama ɗan bidi'a kuke bidi'a an aka je hilin kiyama da kai da shi baran baram za yi zai ce ni na sa ka ni fa kawai waɗi ne ka zo ka bi ka zo ka tara mu da ƙasa shi ne Allah ya ce minan ladina tubi'u wa ra'aul azab a yayin da suka ga azaba su waɗanda aka bi za su ce to mu ba ruwanmu da ku mu ba mu muka sa ku ba ku ne kuka sa kawunanku wato ko haka lamarin yake Allah yake cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah ya hakuri wa hum an du'aihim ghafilun kallan wato Allah yake cewa waɗanda suka bace a ranar tashi alkiyama za su zo su nemo waɗanda suka bi a wannan lokaci za su yi ta kiransu su kuma za su ce ba ruwanmu da ku ga mu gaban Allah aikinku naku ne wanda kuka aikata mu ma aikinmu namu ne wanda muka aikata kowa Allah zai sakanta mushi da abin da yi kenan don haka ba ruwanmu da ku kar ku sake zuwa wurinmu kenan shine za a yi bara'a a yaushe a lokacin daga baki ɗayan su ga wutar jahannama Allah ce wata qatta'at bihimul asbab a wannan hali duk wata hanya duk wani sababi zai yanke gare su dan uwa mi ya kai tabewa a nan duniya ka rike wani ka tuna mishi ƙasa kana ganin zai iya baka arziki kana ganin zai iya baka aihuwa kana ganin zai iya saka ma albarka kai wallahi akwai gyara ƴan uwa zaka ga mutum wai ya tashi ya je ya kai hadayar shi ya tsugunna ya cire hula ana shawa kanshi wai dan ya samu albarka sai ya shekara biyar yana tahiya wallahi ba yake amma shi wanda kake kai ma hadayar shi albarkar ya riga ya same ta kai ne ka sa mishi albarka kai yanzu dan Allah ka tashi ka je wurin mutum ya shahi kanka ka kai mishi buhun hatsi daya da kai da shi wane ne albarka ta shigo shine albarka ta shigo gidan shi shine albarka ta samu to albarka Allah ke sa albarka yau idan ka ce ina nema albarkan uwaye mahaifiyarka ba ita ba take raba ma albarka ta raba ma 'ya'yanta mahaifinka ba shi ke rabawa ba kai sai ta yi ma ɗan da ba shi ba ne aka hi sosai ya albarka a gida na albarkan wa yake badawa Allah maɗaukakin sarki mahaifinka in kai aikin alkhairi sai ce Allah ya sa albarka mahaifiyarka ta ce ta ɗora hannu ta ce Allah sa ma albarka wata roƙa duka Allah ne aka koma zuwa gare shi yau da za ta ce Allah tsine ma albarka ba ka da laihin da Allah zai tsine ma Allah ba zai karba ba wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah ba azzalimi bane na bayin shi sai ka taka haƙƙin da ya dace ka tsinu zaka iya tsinuwa dan haka asali ma tsinuwa babu ita wato ba a ba a san yawan yinta a musulunci kenan dan haka yan uwa masu girma duk wanda zaka je wurin shi albarkan nan ba a hannun shi ba take Allah ne ke saka ta mallaka ce ta Allah yake raba ta ga wanda ya so idan an roƙe shi ya bada in ya ga dama kenan sai ka ga wato wani ya riƙe wani yana nema albarka albarkan kasuwa albarkan zuriya albarkan gona albarkan kaza har akwai wata kumbiya kumbiya da ake yi in damuna ta kusa sai a ɗauki iri a je ana neman albarka ya shiga to wallahi kayan Allah ce to shine Allah yake cewa a ranan gobe kiyama duk wanda ka je ka makalkale mishi kace ya sa ma albarka ka makalkale mishi kake ganin tahiya arzikinka shine karaya arzikinka shine lahiyarka shine rashin lahiyanka shine haka ake tsoron wasu malamai dan ina tune akwai wani ɗan uwa wato ya ga wata matashiya sai ya ƙaunace ta suka je suka fara tattaunawa da shi da ita ta so shi suka yi maganan aure sai wani babban malami yadda yadda baka tunani ya ganta ya kawai ya turo ce yana so wannan sokin da yake ya ce yana so yarinya kuma ga wanda take so dangin shi da uwayen shi da mutanen unguwa suka ce wallahi ka hutatun da wuri an ba haka ba za ka samu matsala ka duba ga yadda ake tsoronsu wallahi da ya toho kula uzai Allah sai ya kasa babban mai rauni amma haka ya tsorata yana ganin mi zai iya cutar da shi to wannan shine abin da Allah ke hana mu suna ganin amfanin a hannunsu yake mutum zai tashi zaka ga ya je ziyara gindin wani kabari aina zai yana gindin kabarin zai rika roƙon bukatun shi wannan ita ake kira da ibadatul quburi bautan kabari sai ka je wurin wani wanda aka binne shi kana ganin anan ne Allah zai amshe ka a lokacin da shi kai ne yake bukatuwa zuwa gare ka yana bukatan ka ce Allah gafarta ba mai kabarin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka tahi raudar shi wurin da yake kwance me ake yi a can addu'a ake ma manzo Allah kana zuwa zaka ce salamu alayka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata gare ka a ina a Madina a raudan manzo Allah me yake addu'a ake miji kai kuma ka zo a garinku a ƙasarku kana cikin wani kabari wani kewaye kana mi roƙan kai bukata ka tabiya ana a can an ce ga abin da ake ma manzo Allah kaga tun anan an fifita wannan akan wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine mi ainu shirk shine bautan kabari shine malamai suka yi tayaka kenan wannan alkhairi da wannan albarka duka a hannun Allah take sannan su wa'annan wanda ka kama a nan duniya kake ga suna da kaza da kaza wallahi sai an je gaban Allah za a yi tofin alatsi ne za su ce ba mu muka sa ku ba annabi isa alaihi salam mu kalli matsayin shi yana daga cikin ulul azmi minar rusuli guda biyar manya-manyan annabawan Allah amma yake cewa ne Allah ya ce kai kace a bauta ma kowa san kirista suna bautawawa annabi isa suna cewa zai zo ƙarshen duniya ya cece su tabbas annabi isa yana zuwa amma in ya zo ba ya zo bane ya ceci mi ya ceci kiristoti shi ma in ya zo zai bi shari'arwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har ma malamai suka yi ɗan saɓani annabi isa yana cikin al'umman manzo Allah ko bai ciki tunda zai zo yayi sallah irin sallar da manzo Allah ya koyar sannan kuma ba shi bane zai yi limanci duk da matsayin shi wa zai limanci mahadi mahadi zai limanci shi zai ce ma mahadi ja gaba kai ne al'umman manzo Allah ja mu sallah ya bi kenan yana cikin al'umman manzo Allah amma kalli matsayin shi to shi wannan bawan Allah annabi Isa zai ce ya ubangiji ba ni ba su Allah su suka ga dama suke cewa ni Allah ne hatta yake subhanak tsarki su tabbata gare ka Allah ni ban gaya ba to dan Allah kai yanzu anan duniyar in ka rike wani annabi Isa yana cewa ba ruwan shi da su ina ga wani waye zai cece ka gobe kiyama جميعا نعم فنقول للذين أشركوا dakata malam mu je gaba gaba Allah yake cewa ranan tashi alkiyama waɗanda suka yi shirka suka wa Allah kishiya zamu tayar da su na'am ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم Allah zai ce wato ku koma gehe da kuda waɗanda kuka bautawa Allah mi zai ce musu a yau su cece ku su kai ku gidan rahama ko kuma su hukunta ku a wannan hilin amma mulki na waye a wannan rana limanil mulkul yau lillahi alwahidil qahar wake da iko wake da mulki wake da zartarwa wallahi wannan wurin ba wurin magana ne ba komi ba abin da zai faru a nan duniya sai Allah ya tsara mu Allah sai ya baka dama ya kyale ka kana da zabi Allah sai ya zuba ma duk abin da kake bukata ƴan uwa masu girma iska gini gona gida mata ƴaƴa dukiya arziki abin hawa duk abin da ka sani doki raƙumi jaki mota moto da komi da shinhuda da ruwa Allah ya yi su ne don su taimaka ma cikin bautar Allah Allah ya san in ka zo ba za ka iya bauta ba kana buƙatan wasu abubuwa sai Allah ya sauƙaƙe su duka ga sunan wannan abubuwan da kake buƙata don ka samu daman yin bauta ga sunan Allah ce ka bauta mushi kayan ka tashi sai ka yi sai ka bauɗe ka kama wani halitta a ciki Allah ya ce ka bauta mushi ya ma kowace irin ni'ima sai ka je ka kama wani ka bauta mushi shi wancan mi ya ma da aka tashi a fanka wani gudunmawa ya bada wani agaji ya bada a wajen busa ma rai wani taimako ya kawo amma da ka huto duniya ka ci abincin Allah ka sha iskar Allah ka kai wani manzali sai ka zo ka raka ganin wani zai cutar da kai ka raka ganin wani zai arzuta ka ka raka ganin wani ya isa a cikin abin da Allah zai iya sai an je sai Allah nuna duk lamarin ba haka ba yake wato ka kama iska shine Allah ya ce wa qala alladhina tubi'u su waɗanda suka bi wancan wanda suka yi ta kira za su ce law anna lana karratan za su rika ciza yatsa cap dama a ce za a maida mu wannan duniya fanata barra aminhum mai baram-baram da mu da su a nan ka kama malaminka an ce ga sunnar manzan Allah ya ce kaza an ce an ga wata na azumin ramadana ya ce wannan ganin gwamnati ne ka ji shaƙiyin malami wallahi shaƙiyinci ne ‘yan uwa da wane dalili za ka kore amma ka ce a'a kai malaminka kake bi ai ba za ka ɗoka ba wannan ganin wasu ne kai lissahinka ba haka ba ne Allah ya yi itibari da kai a cikin shari'ar shi Allah ta yi kabi ba ka kawo naka ra'ayi ba ba ka kawo naka gudunmawa ba to sai an je kiyama Allah zai ce na turo ma malam wane ko yana cikin rukunnan azumi وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون kaji matsalar kiyama sai an je su ma waɗanda aka bin za su ce a mu ba mu ba suka bautawa sai a shiga jayayya gaban Allah madaukakin sarki wato haka lamarin yake ga shedan shedan sai an zo kiyama shi ma gashi nan duk waɗanda suka kafirce suka bi shedan وقال الشيطان لما قضي الأمر نعم.
إن الله وعدكم وعد الحق eh إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم to kaji matsalar وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي na'am فلا تلوموني ولوموا أنفسكم na'am ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي eh إني كفرت بما أشركتموني من قبل na'am إن الظالمين لفي شك to ya ishe ka wato Allah madaukakin sarki ya mana bayanin shedan me ya faru sai an je hilin kiyama sai ma an yi shari'a an kare ƴan wuta ga sunan ƴan wuta ne kowa zai hango shedan ana hango shi za ce gashi nan matsiyacin wannan shine ya ja mu zai huto kiri-kiri ya ce musu Allah bai sabkar da alkur'ani ba Allah bai turo manzo ba Allah bai muku ba duk ni'iman da ya kamata ku gane gaskiya kowa zai shiru abin ya fito kirigiri ni kawai zawwa ne nace ku bar wannan ku kama wannan ne ta ziga ku sai kuka rike dila sa ku nai shi yasa aka ce shedan yana da wasiwasi wa- wa- ayar mai take cewa mai ake cewa da'ifa zigawar shedan ya kasance abu ne mai rauni abu ne wanda bai taka kara ya karya ba zai zo ya sa ka gaba yana ma wasi a cikin zuciyarka yana dan jayo ka zai rika cewa kaza kaza sannu sannu na'am إن كيد أيوة.
الشيطان كان ضعيفا makircin shedan ya kasance mai rauni ne duk abin da kake gani in zaka tsaya yaqini tsakaninka da ubangiji kana neman ilimi kana kahe kana addu'a wallahi ba komai bane makircin shedan da'ifa mai rauni ne amma a haka zai ja mutane sai ya ce musu gashi gashi sai ya ce kawai ni hokiran ku ne kuka karba to dan haka ni kar wanda ya zarge ni kar wanda ya faɗi wata magana a kaina wa na tilasa fala ta lumuni wa lumu anfusakum in zargin ne ku zargi kawuna ku ba ku da hankali ku zo ku yi aikin asha kuka zo kuka yi kuma yanzu za ku ce ni laifina ne zaɓin ku ne ku yi ko kar ku yi sai ce Allah ya muku duk abin da ya kamata to don haka ni ga makomata kusan inda za ku sa kanku wanda ya ja ka ya hwada to kai me sakamakonka sai shiga Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu kenan wannan ayoyi Allah yana mana galgadi akan cewa wallahi kowa ya tsaya da basirar shi ka tsaya ka nemi gaskiya duk inda take ba wani wanda ya isa wallahi ya fusgar da kai in baka da- in baka ba da dama ba makaminka na farko don samun tsirarka nemi ilimin addini a duk inda yake shi yasa manzo Allah ya ce mi talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim neman ilimi faralla ne akan kowane musulmi farkon ilimin da yake zama wajibi shine mi tauhidin Allah madaukakin sarki dan saboda baya iya yiwuwa ka bauta wa Allah amma baka san mi Allah ke so ba don ita bautar tana buƙatan ikhlasi tana buƙatan tsarkake niyya tsarkake niyya shi kuma ɓangare ne daga tauhidi kai bar ma shi ne addinin Allah in kana so Allah ya karɓi aikinka sai ka haɗa abubuwa guda uku tsarkake niyya da bin manzan Allah ba yadda za a yi ka sanya ake tsarkake niyya sai ka yi karatu ba yadda za a yi ka sanya hanyar manzan Allah take sai ka yi karatu yanzu an ka kalli rayuwarmu a wurin neman duniya neman kuɗi wallahi ba rago di yadda za a samu zaga kowa ƙoƙari ke yana cewa asiri na ya ruhu in samu rihin asiri ka sai da tc don ka yi mai ka samu rihin asiri kar ka je ka ce a bani ko wancan ya kama wannan sana'a kowa da abin da zai yi don mi wato don kar ya je ya zubar da kiman shi amma addinin Allah fa sai ga ana koma baya kai mu yanzu kai harkokin sun yi yawa to zaka je kiyama zaka yi bayanin haraka a can ban sani ba ko tisi zaka kai can ban san ba ko akwai masaya a can to kaga akwai akwai matsala wallahi kenan da haka wallahi kowa ya tsaya ya jajirce ya rike hanyar da zai tsira dan in aka tahi gaban kiyama ni ba ruwana da kai ni mai wa'azi kai ma ba ruwanka da ni aiki na nawa ne naka naka ne manzo Allah aka tashi ba ruwan shi da kowa kawai ceto zai muku manzo Allah ya isar da sakon shi ya ce ala hal balagh ya ku jama'a na isar na isar na isar Allah zai sheda halittun Allah za su yi sheda manzo Allah ya isar mu kuma Allah zai sa mu sheda a al'umman baya muna da labarin yahudawa muna da labarin nasarawa ga irin littattafansu ga irin gwagwarmayar da aka yi da su za mu ce allah ka aiko da annabawa ya tabbata su kuma wannan sun tsiya ce mu kuma annabi zai shaida annabi zai ce ya allah na koyar da su shine annabi zai zo ranar tashi alkiyama jikin tafkin alkausara wani malami shi ma ya ce yana da wani ruwan shi duk abin da manzo Allah ya ce yana da shi ma sai ce shi ma yana da nashi aka ce manzo Allah zai ceto sai suka ce zai zo da babbar riga ranar tashar kiyama tab Ka ji wani abu waye babbar riga ko waye madamcin a hilin kiyama ko a ce ya zarfa wannan tsarin kowa zai dimka mashi babbar riga a wancan wurin kuma in aka tashi ya za a yanda kasan duniya yanda ake cin hanci da fonaye wai zai kwasa ya zuba a aljuhu ba ya zo ketara ya wuce da su eh mutum dubu saba'in zai kwashe a cikin rigar shi wallahi ba a san Allah ne ba shi yasa ake wannan maganganu yanar da haka dan uwa ka ajiye hankalinka ka nemi ina gaskiya take ba ruwanka da wani wallahi kai kadai Allah zai tsida ya tambaya wato wa'annan za su yi nadama su ce ya Allah ai da akwai kome duniyan nan wallahi da in aka je wannan muka rika barranta da su sun ce ai kar mu doki azumi mun doka mun bi su mun ki doka sai aje ya ce ni na sa ku kauta ne ku bi ga ra'ayina kuka bi kuka tara mishi ƙasa sai ce aikinku naku ne aikina nawa ne za su yi ta jayayya sai Allah yake cewa wato kazalika ko ya bace aywa kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim Allah ce haka zai tattaro ayyukansu ya nuna musu irin hasara da suka yi gashi an je filin kiyama da azumin da sallar da zakkar amma a ciki babu mutaba'a an rasa sharadi ɗaya bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce in kun tashi daukan azumi manzo Allah ya ce ku leka ku gani in an gani ku doka manzo Allah bayanin da ya wasu shashi daga cikin ku in sun gani ku dau azumi in sun gani ku aji haka manzo Allah ya ce ku bi manzo Allah shikenan ku samu ku huta dazu wasu ƴan uwa suke irin wannan hirar misallai aka yi ta kawowa wai wani ne wato irin masu wannan ra'ayin riƙau sai sun gani da idon shi da idon su shi haka yake sai ya gani da idon shi to sai aka yi katari yana cikin halin bulaguro daga Najeriya zai zo gida sai ya ga wata a cikin mota yana ganin watan nan sai ya kiraye ƴan uwan shi masu irin wannan ra'ayi ai watan nan nima na ganta suka ce ka zama dan izala bun ba karban shedanka me yasa wai dan yadi wa'annan wanda aka fara da su shikenan akida shi ta juye ka ji hujjar da za a karya shi ina ga zan iya zanawa yau sunan mutuma malam sani ya san shi wani salisu ƙarya eh mushen fs wanda ya zauna na ƙarai can yake magariya yayi nan shi ma irin wannan yake baya ɗoka sai sun gani haka suke a unguwarsu sai Allah ya kawo mushi shiriya kasa akwai shiriya tilas kawai ran da aka gani na gwamnatin yana ɗaga idan shi sai ga wata sai ce ma jama'a kai wa watan nan na gani suka ce kai ƙarya ne wannan watan bai yiwa a gan shi ya ce to wannan renin wayon wallahi an ƙare da shi daman ma iskanci ne ya ce ake musu ka hudu ba ka gani wallahi shi ya sa abin yadda manzan Allah ya faɗa ka bi shi ka tsira don zai zamo mi wallahi matsala gobe kiyama duk wannan abubuwan da kuke gani wallahi tallahi akwai tsayuwa gaban Allah can an ja nan an ja kawai wasu mutane sun tsaya suna ganin ra'ayinsu shine al'umma za su yi a cikin ibadar Allah gudanawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai masu azumi 20 yanzu yanzu malam da zaka bincike su wala zaka samu wani ko izhi biyu bai da amma yana jayayya akan me wani abin da malamai ne za su yi bayani ya ɗoka Allah ya tsare mu Allah ya ce wa mahun bi khariji na minan nan wa'innan ranan gobe kiyama wato ba za su huta daga cikin wuta ba aran ma ina ga nan ya kamata mu dakata wato a cikin wannan bayani kuma nan zai kasance mana wato ƙarshen tafsirinmu na wannan shekara insha Allah ta'ala abinda muka faɗa a ciki na daidai Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana alkhairi da albarka wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan tafsiri da muka yi karɓaɓɓe ne zuwa gare shi za mu samu ladan da ake samu abinda muka faɗa na aikatawa Allah sa mu dace da yin aiki da shi wanda muka yi kuskure a ciki Allah raba mu da aikata shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana dukkanin ayyukanmu abinda muka yi kurakurai Allah gafarta mana Allah madaukakin sarki ya sanya mana alkhairi a cikin karatunmu Allah ya sanya mana alkhairi a cikin karatunmu masallatayyanmu Allah ya sabkar da alkhairi da albarka a ciki Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da sunna a cikin su da wannan gari gaba daya magabata na cikin wannan gari Allah sanya musu alkhairi da albarka ɗan kasuwa masu ta nema Allah ya ba su sa'a wato waɗanda suke hada-hada Allah taimake su ma'aikatan ciki Allah maɗaukakin sarki ya sanya su yi aiki cikin alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya raba su daga dukkanin kowane irin sharri wato matasa na wannan gari da sauran ƙasashen musulmai masu neman aure Allah ya taimake su masu kasuwanci Allah ya taimake su marar lahiyan cikin mu Allah maɗaukakin sarki ya ba su lahiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وسل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله